Allah ji kanmu ga baki daya malam ga tambaya ta kamar haka malam mijina ne baya yin azumi to idan na ce masa baya yi sai ya ce wai shi shi bai waje ba a kansa ba kai kuma malam yanzu haka shekarar mu tara da aure kai kin ji malam kin ji wata kuma mijin ne baya azumi idan ta yi masa magana sai ya ce da ita shi fa azumi ba wajibi mai a kansa wai har yanzu yana yaro ne karami kenan tab ma nan bara kirki ne gaskiya Allah shirye shi ke yar uwa abin da nake gaya miki gaskiya kin samu matsala kin fada hannun tariku saumi kenan mijin da yake bai da addini shekara tara baya azumi da auren ku kin yi kokari kin yi hakuri to lalle fa sai ya gyara ai mai wa'azi a hada shi da malamai ya je gaban malamai ya ce musu azumin bai zama wajibi a kansa ba ya kare kansa a gaya aka yi zo ya aure ki har kuka tara ƴaƴa azumi bai zama dole akan shi ba jariri ne shi wannan akwai isgilanci wa shari'a ma da haka wannan mijin naki akwai alamar tambaya akan musuluncinsa ai maza maza maza a sa ya gyara in bai gyara ba in kika nemi ya sallame ki a kashe auren ba laifi aka yi ba saboda shi a zauna ƙarƙashin wannan mutumin da baya bin Allah yanzu da azumin nan da muke ciki da Ramadan mutumin nan sai zauna ya sharbi tuwo da rana kuma ki dafa mai abinci kuma ya zo ya ci subhanallahi Allah ya sauke muna tunatar da iyaye mata su kula da muhimmancin waɗannan kwanaki guda goma fa ta hanyar yawan salloli da yawan sadaka da yawan istighfari da raya dare waɗannan kwanaki guda goma azumi fa ya fara sallama yana tafiya fa yau ashirin da uku fa kar wata mace ta zauna a gida ba ta raya darenta ko mai gidanki baya rayawa ta shi ki raya akwai daren lailatul qadri daren albarka daren alheri daren samun gafara daren samun rahama duk wacce ta tsaya da daddare ta yi salloli da daddaren nan insha Allahu Allah zai datar da ita da samun lailatul qadri Allah ya karbi duk addu'arki kuma ya yafe miki zunubinki wanda suka samu daman zuwa masallaci sallah su je wanda ba su samu dama ba a gida za su yi su tashi a gida su yi wacce take ganin rauni bacci zai hana ta yi a gida nemi izinin mai gidanki ki sa hijabinki daga sama har ƙasa da niqabinki ki fita masallaci ki je ayi sallah ayi addu'o'i ayi amin amin ki dawo da sallahinki ki zo ki dora abincin sahur kar ku zauna lokaci ya kure muku fa baki sani ba wataƙila baɗi ba da ke za a yi ba fa ki fa dage ki kokari addu'o'inki wa ƴaƴanki addu'o'inki wa mai gidanki addu'o'inki wa zaman aurenki addu'o'inki wa sana'arki addu'o'inki wa lafiyarki addu'o'inki wa iyayenki addu'o'inki wa makociya addu'o'inki wa kishiya abokiyar zama yanzu ake yi gara basa ce ta gaske daka kada mutum musulmi ya sakaci ya zo ya ta zabga bacci a wannan daren raya dare ake yi jama'a iyaye na mata a raya shi sosai Allah ya ba ku ikon rayawa wannan ta ce assalamu alaikum malam ina da alkur'ani full izu 60 amma a haɗe yake full ɗin a haɗe in ina period ba na samu na yi maimaici na bita kuma ba na samu na je makaranta da shi malam da Allah a taimaka min sha ruwa lafiya to Allah taimaka insha Allah in ban manta ba gobe zan zo miki da Qur'ani wanda ba izu 60 ba in Allah ya so yadda Allah ya raba da mantuwa malam a tuna mun sai in zo mata da wani Qur'ani sai ki zo sai ki karba Allah ya kara miki son Qur'ani malam da Allah da fatan ka tashi lafiya Allah ya sa haka amin Allah ji kan iyaye ya sa aljanna ce makomansa gaba daya malam ina da tambaya kamar haka babana ne ya saki mahaifiyata sai kuma ya dawo da ita sai kuma daga baya ya rasu wai sai ta ce bara ita ba za fa ta yi ta kaba ba to sai ta ce ba za ta yi ta kaba ba wai me ta ce ƙarshen me dalilin da ya sa ba za ta yi ta kaba ba yanzu ke baiwa Allah a ce mijinki ya sake ki ya dawo da ke kuma ya mutu kuma za ki mai ta kaba ba wannan jahilci ne ki haƙuri ki je ki mai ta kaba duk wanda mijinta ya sake ta ya dawo da ita kuma bayan ya dawo ana cikin zaman aure to akwai ta kaba a kanki in ya mutu lalle mahaifiyarki tana kan kuskure ki gaya mata idan bata fahimta ba ko bata zo nan karatun ba ki kira ni a waya ki haɗa ni da ita in mata bayani ya za a yi mace mijinki ya mutu kina gidan aurensa ba za ki mai takaba ba wannan ta alkur'ani ne Allah shirye ku malam da fatan kana lafiya ina kwana ya gajiya malam ya kuma azumi alhamdulillah Allah karba mana Allah Allah ya sa mu yi karɓaɓɓe ya ba mu dacewa Allah ya sa mu daga cikin yantattu wannan akwai addu'a Allah saka mata malam Allah ya ƙara maka lafiya malam Allah ya ba mu sa'an duniya da lahira wai har yanzu baki gama addu'o'in ba dai to Allah ba da lada to to in za ta fara magana to dai malam kamar dai yanda ka sani kamar dai yanda ka sani jarrabawa dai iri-iri ne kowa da irin nashi jarrabawa malam ni kuma na wa jarrabawan Allah ya ɗaura min son wani malaminmu ne kuma ina son shi sosai sai eh wannan ai matar kirki ce ai tunda kuka ji ba dan shaye-shaye dan shalama take so ba ai ta yi kokari ku bari mu ji me za ta faɗa a ƙarshe ko tace kuma ina son shi sosai amma sai ne rashin sa'a shi kuma kwata-kwata hankalinsa baya kaina yanzu malam yaya zan yi a taya ni da addu'a Allah ya ba ya ƙara min haƙuri na gode to kin kin gamu da uban aiki a kanki kin taro kin taro match da wanda suka fi ƙarfinki yawwa kin ce za ki ɗauki dutsen kwatarkwashi ba gammo kin ce za ki shanye drum ɗaya a yanzu yanzu a minti ɗaya Allah ya saka miki da alkhairi ya ƙara miki son mutanen kirki kin yi ƙoƙari watakila shi malamin naki watakila don saboda mai addini ne saboda addini kike sansa amma ku abin da ba ku ganewa ku mata ba fa dole in kana son abu shi kuma abin ya sauka ba yanzu zan ga mota yanzu ni din da nake muku magana akwai wata mota ina santa kullum na ganta wallahi ina santa amma ita kuma ba ta so na mota ce masha Allah za ta taimake ni sai dai inganta ta wuce amma ita kuma ba ta so na kun san me yasa wala shede ba kuɗi to shikenan sai in zo makale in ce ni dole dole sai ita sai in je in nemo mota mai arha wadda ta dace da aljihuna in na ga wani abinci ko a talabishin ko a mai yana birge ni ina son sa yanzu haka na tuno shi ba magana wani ya taba gayyata na wani wa'azi ya mun wani irin abinci iyalin suka mun abinci na zo na ci abincin nan ban tashi ba a gurin nan ba sai da na zabga addu'a wa matan nan nasa nace Allah tabbatar maka da su ina son wannan abincin amma abincin baya so na saboda me wannan abincin sai an shirya masa ba abincin talaka bane ba shikenan sai in zo in ta ciwon ciki in ta ciwon kai in ta hawan jini in ce sai na samu wannan zai iya yiwa wannan bawan Allah da kika nuna kina son sa shi kuma ba irin ki yake so ba ha ke ma ina ce ra'ayi kika yi ai ya miki ne shi yasa kike son sa ko ke ai yanzu kina da yancin ki zaɓi wanda kike so ko yanzu ya miki ne saboda haka kika ce kina so to ai shi ma a matsayinsa na ɗan adam ai yana da choice shi ma ya kamata a bashi ya zaɓi wanda yake so to abinda ba kwa ganewa wai ku wai in kun ce kuna son wani wai dole sai ya so ku wata taso wani malami ya nuna a'a Allah ya bada sa'a Allah kawo kasuwa can can dai nesa nesa aikin banza wanda mu kuna tsayawa mutane wa'azi an ce aje a wuri mutanen kirki to gashi ku yanzu na kirkin an ce ana son ku kuma kun nuna a'a dama haka kuke ku malamai in dai ana son ku ko ba kwa son wani ta kama zagin shi baki kyauta ba wallahi ai yana da ra'ayi matan nan da kuke gani ra'ayi ne na zuciya ke za ki ga watakila ke kin yi shi kuma wallahi sai ga wannan ke in za a kawo ki ta ɗari uku ma kin zo masa kusa da ki mai ba kuma ra'ayi ne kuma Allah ne ya ce fanki huma tsabalakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba ku aure abin da ya muku to ba ki masa ba kar ki faɗa da malamin islamiyyan ki kar ki zo ki gaba da malamin islamiyyan ki kar ki zo ko malamin bokon ki ne ma in yana so Allah ya sa albarka in baya so ƙara gaba Allah ya baki wanda yake so kuma duk wacce ta kuskura ta je ta nace ta auri wanda baya son ta to ta shirya wulakancin da za ta girma a gidanta wallahi kuma ko malamin ne in wani dalili ya sa ya aure ki kuma ba son ki yake yi ba Allah ya sauke miki wannan rayuwar kar ki kuskura ki je ki fada inda ba a yin ki ba a damu da ke ba ina fatan Allah ya baki dacewa da haka addu'ar da zan miki ko dai mu miki addu'a Allah ya malkato miki shi ya dawo miki da shi amma dai da dan wahala ko kuma mu ce Allah ya baki hakuri ya huci zuciyarki kuma ku yi hakuri na gaya muku gaskiya har yanzu yana cikin ɗabi'a ku mata sai ku taro abin da ya fi ƙarfin ku mace sai ta taro rikici abin da ya fi ƙarfinta ke kin san ba ajinki ba ne kowa ya san da ajin tsayi daidai ruwa daidai tsaki magana ta gaskiya magana adalci kin san irin mijin da shine naki shine daidanki amma sai ki je ki taro kaza misali akwai wata matar da ta dame ni ta ce sai na hada ta da wani malami babban malami ne kuma mai matsayi sosai wanda da mahaifinta da danginta da iyayenta da zuri'arta in aka ce su gan shi ma ganinsa ma tashin hankali ne a wajensu amma yarinyar nan ta bugo min waya tana ta kuka don Allah na ganka da shi kuma na ji mutumin ka ne kaza kaza kaza ka gaya masa fa ya fatsinci dami a kala na ce a ina wallahi kamar wasa fa matan nan ni kaina ta azazzale ni ta azabce ni na ce ke a ina kike a gari kaza yaya kaza shekarun ki nawa ta ce malam bazawara ne aure na bai fi biyu ba na ce to na ce kuma yanzu ke ne kike neman wani kware kuwa ya fi karfin Allah ne na ce a bai fi ba sai ki je ki ci gaba da addu'a ba ku kuka ce mu dogaro da kaddara mu rungumi kaddara ba in Allah ya kaddara ni ma ta sani akwai wanda zai hana na ce babu ni kawai abin da nake so ka hada ni da shi nace a'a ai ni ba muna alaka ne dan in je in hada mutum da wata mata ko wani abu kuma babban mutum irin wannan na san yana da irin ki sun fi ɗari wallahi kawai sai in je in ce masa kaza nace yanzu to ni in hada ki da shi ni na san ki ni yanzu idan na je na ce masa ga wance to na miki taskiya na yabe ki na nuna ke mutum mutum ta kirki ne na san zawarcin da kika yi na san abin da ya kashe auren ki na ɗaya na san abin da ya kashe auren ki na biyu sai ne amfani da dama in je in hada ki da shi ya je wataƙila in kaddara ma ta sa ya aure ki kuma ya je gani igiya ce jiki sai ce ai wani ne hadan da ita ni ba na hada mutum da wata mace da wani sai na san halinta ta kirki ce ke ta arziki ce ba mai bin maza ba ba mai kaza ba ba mai kaza ba wataƙila wani hali ke da shi mara kyau kike ta kashe auren ki kawai sai ki zo hada ki da shi kaddara ma zai aure ki ai sai na gama bincike dan in taimaki abokina in yi masa abin arziki in ce na hada shi da matar arziki ba ta kirki ban taba ganin ki ba ki taba kira na a waya ba ban taba sanin halin ki ba ban san garin ku ban san iyayen ki ba wallahi matan nan duk inda na je sai ta dawo to tuhuma ta malam kake na ce ba tuhuman ki nake ba to wallahi tallahi ka je ka tambaya ni babana ma a garin wallahi babban malami ne kuma wallahi ni dinnan da kake gani na duba ka taba gani na ba wallahi ba mata zubarwa bane na ce a ban ce za a zubar ba ta gama duk abin da za ta yi kai mata suna da fitina daga ƙarshe na ce mata ga lambarsa amma kake ce ni na baki in ya ɗauka ki gaya masa ke wance wance ne kina bin sa kina son sa ya taimaka miki aure ki in ya aure ki ki gaya min zan taya ki murna inda lokaci zan zo ma ɗaurin auren in ko bai aure ki ba to kin san malam ya gaya miki gaskiya wallahi malama ta taro rikicin da ya fi karfinta wallahi mamaki ni na ɗauka da wasa take wallahi ta ce malam ba na iya bacci kwana nake zuciyata tana bugawa ina tunanin ta ce wallahi ko talabishin aka sa shi a karatu malam na daina komai sai dai in zauna in tagumi ina subhanallahi jaraba kana wace irin masifa ce wannan akwai wata da aka wata ciwon zuciya take yi ita wallahi mutuwa za ta yi ta makale wani ta kira wannan ta kira wannan wai a gaya masa wallahi tallahi yanzu an kwantar da ita a wani babban asibiti a Kaduna me ya faru wallahi in ta mutu shine ajalinta yace yace kamar ya ni ne ajalinki ni da ban san ke ba ban da labari ki ciwon sanka ne ya kashe ni to sai dai ki mutu sau 25 ma in kina mutuwa haka kurin ki jefa kanki bala'i ciwo kuma yanci bakariya suke yi wai ciwon zuciya wai ciwon so sai ka kai ta gidan ta zo ta gana maka azaba kai za ta sa wa ciwon zuciyan kuma kaɗan daga cikin aikin ku ku daina taro rikicin da ya fi ƙarfin ku kun ji kowa ta tsaya inda Allah ya tsaye da ita idan Allah ya kawo ba ni sunan shi to kaza akwai matar da ta kira ni ma cewa ta yi wani gwamna ta faɗa arewa cewa da Allah wallahi shi take so a haɗa ta da shi na ce babbar magana kenan haba da Allah haba hajiya bai wa Allah haba dan Allah akwai wata kuma ta zo hankalinta ya tashi ta je gidan rediyo tana kaza tana kaza me damuwarki ni wallahi dangwata nake so wa dangwata nake so to kaga dangwata ya samu mata kenan wallahi kuwa wata ta faɗi suna wani babba ta ce shi take so akwai wanda ta ce gwamnan kano ma take so ita ma aka yi hira da ita yaya ke kuma ya ake ciki ni wallahi babban tashi hankali na dr abdullahi umar ganduje nake so miskini ya baiwar Allah Allah miki albarka Allah ƙara miki so amma karki taro rikicin da ya fi ƙarfinki wannan na gaya muku ne a misali ne a raha wallahi ya faru haka kawai mace sai ta je ta taro abin da ya fi ƙarfinta ko ki samu dan wani babban mutum ko wani mai matsayi wanda ya fi ki ba ke yake saurara ba ko wani basarake ko dan basarake ko wani mai kaza wanda darajar ku ba iri ɗaya ba wai ki ce wai sai ci wai in ba shi ba wai zaki ciwon zuciya ha ba da Allah Allah sauwaƙe da masu bin masu mata hudu wata tana neman wani mai yace mata na hudu ta ce a yau ba tsautsayi ne da bacin rana matarsa hudu ba yace wallahi ke mata ta hudu yace tace to ai akwai tsautsayi akwai bacin rana ina layi ina jira yace bakinki ya sari guntun kashi mai mugun nufi mara kirki wai aurensa ya mutu ya aure ta wato in na ta baku labarin irin ɗabi'ar ku ku mata a irin wannan lamari wallahi ba zai lissafo ba dan Allah iyayena mata dan Allah ƴaƴana dan Allah kannena dan Allah ku tsaya inda Allah ya tsaye da ku ku daina taro rikicin da ya fi ƙarfin ku ni wannan ita ce nasiha ta gare ku amma fa ban hana ki kina son wani ki ce kina son sa ba amma ki auna ki ga zai yiwu zai yiwu bismillah ba zai yiwu ba kake jefa kanki rikicin da ba zai yiwu ba الله يرفع سيري اللهم اعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين واحمي عودة الدين يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الله تعشي منافق